نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ثم لا متاشي لا مفارق للتام شكا بدا كراتمنا الجامع الصحيح نا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري wanda za mu ta cikin kitabun zakati haka yake ko na'am yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi haqqa qadari wa qidari azim babu jubu zakati babi kenan zai yi magana akan wajabcin zakka na'am da kuma faɗin ubangiji maɗaukakin sarki da yake ce wa aqimus salata wa atuz zakata ma'ana wato ku tsai da sallah ku tsayar da sallah ubangiji kuma sai ya adafi akan sallah da cewa kuma ku ba da zakka wannan kaga wato zai nuna mana wato wato muhimmancin zakka ita sallah wato duk ayyuka wanda ake yin su da gabbai to babu kamar sallah ita ce mafi mahimmancin aiki da ake yi da gabbai ita kuma dukiya wato ita kuma zakka aiki ne wanda yake da dukiya na'am to mu je kuma ita zakka kamar yadda aka tana daga cikin ɗaya daga cikin rukunan musulunci kwaya biyar wanda musulunci ga baki ɗin su wato su ne kamar fila su ne wato ginshikai wanda suke ɗauke da musulunci ga baki ɗaya wayannan ƙwaya biyar abubuwan ƙwaya biyar kamar yadda zo a cikin hadisin abdullahi bin umar saboda haka to zakka tana daga cikin su shi yasa zakka ba karamin muhimmanci ne da ita ba za mu ji ta kuma nan gaba na'am
وقال ابن عباس رضي الله عنهما نعم حدثني ابو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف yace abdullahi bin abbas yace abu sufyana ya bani labari fa zakara hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yau kana gare shi da shi da hiraqal a shekara bayan hudaybiya lokacin da ya je sham shi hiraqalu sarkin ruma ya kirawo shi kaga daga cikin abubuwan da tattauna da suka yi da shi da da abu sufiyana kaga abu sufiyana ya gaya masa da ya ce me yake umarta ku da shi yana nufin shugaba alayhi salatu wassalam sai ya ce ya amurna bis salati yana umartar mu da sallah wa zakati da zakka abin da yake nema kenan yawwa wasilati da kuma zumunci saboda Allah yana umartar mu da zumunci wal afafi da kuma kamewa yawa shi zumunci a nan wajen wato a sadar da dukkanin abin da ubangiji ya umarni da a sanar da shi ta wajen kyautatawa da girmamawa da mura'atu yawa koda da sallama ne wannan sulatu ne a yanzu da kuma koda da waya ne shi ke na handa sai ka biyo mutum a nekoli kar a samu muƙaƙa tsakanin yan uwa na'am
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفين عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة الله إله إلا الله وأني رسول الله yake cewa daga ibn abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki sidina mu'az dan jabalin zuwa yaman yawa wannan kuwa wato ya faru ne a cikin shekara ta goma da hijira wasu kuma suka ce a'a ƙarshen shekara ta tara ne bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga daga daga tabuka manzo Allah ya tura mu'az bin jabalin zuwa yaman nan faƙal shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az ud'uhum ka kirawo su ka kirawo su ila shahadata Allah ilaha illallah yace ka kirawo su wa inni rasulullah yace ka kirawo su zuwa kadai ta ubangiji su shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne farko abin da zaka fara kiransu kenan
إنهم أداؤوا لذلك yace idan suka bi suka jawo zuwa ga shahada suka yadda da Allah suka yadda da annabi ma'ana suka yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم to وليلة daga nan kuma sai ka sanar da su cewa ubangiji ya wajabta musu yin sallah fi a cikin dukkanin wato cik- dukkanin a dukkanin yini shine yini da kuma dare ubangiji ya wajabta musu yin salloli guda biyar
فإنهم أداؤوا لذلك idan suka tabbatar da wannan ma'ana suka jawo zuwa ga wannan
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم ya ce to ka sanar da su kuma cewa ubangiji ya wajabta musu yin zakka wato fi amwalihin a cikin dukiyoyinsu muje to hazu ita zakkar ana karɓarta daga mawadatansu daga dukiyoyin mawadatansu muje وترد على فقرائهم kuma ana juyatar- juyar da ita ne zuwa ga talakawansu wannan shine zakka za a iba daga gurin mawadata shikenan an karba da gurin mawadata za a samu kuma almajirai wanda suka mabukata kuma sai a basu
حدثنا حفص بن عمر kaga nan wajen an sani ita zakka wato cikin sinfi guda takwas ake wajahar da ita kamar da alkur'ani za mu zo bayani akan wannan to amma a nan wajen sai ya faɗi su fuƙara'u kawai bai faɗi ragowar ba dalili saboda su ne a galabu yawanci su ne aka furin jayarwa su wayanda suke mabukata a cikin dukkanin su sinfin din da aka ambata yawa kuma a cikin wannan hadisi za ka fahimci cewa za ka fahimci cewa wato tsari na musulunci yawa in in mutum ya zo ma alal takadiri wanda kake bai daɗe da karɓar musulunci ba ko kuma addinin gashinin bai karfi a tare da shi ba kan lokaci ɗaya ka ka fara gaya masa abubuwa masu wahala akwai kiyamun laili akwai nabulfuli da ake yi akwai zakka da ake yi in mai kuɗi ne sai ya kyamaci musuluncin sai ka bi shi a hankali tashin farko sai ka ce to shi kenan sai ga masa abubuwa ka ganzu dai ka a ja shi ma zuwa ga ya yadda da Allah tukunna ya yadda da shugaba nan za ka fara jin mutum tukunna sai abin ya ja shi ya tafi ya tafi sannan kuma sai a dinga shigan masa da abubuwa kuma na musulunci da kaɗan kaɗan yana shigarsa don wani tashin farko in ka fara yi masa zancen zakka in mai dukiya ne sai sai ga ƙarshen ta ma sai watsi da musuluncin ko yawa to shi sa shi komai sai da hikima shi kira zuwa ga Allah wato yana buƙatar yin hikima don so da yawa idan wajen kira zuwa ga Allah in ba a sa hikima ba garin ka janyo mutum zuwa ga abin da shi ne daidai sai ka daɗa zawata shi kaga dai nan dai da Allah sallallahu alaihi wasallama sai umarci sayyidina mu'azu farko abin da zai ja su zuwa ga imani da Allah da manzon Allah sai sun yarda da wannan kuma sannan yace sai kuma a gaya musu sallah idan sun yarda da wannan kuma sai a gaya musu zakka to duk wannan hikima ne wanda ya kamata duk wani wanda yake mai kira zuwa ga Allah ya dinga wato bibiyar i- irin wannan hikima wato ta shari'a daman ya faɗa ud'u ila sabila rabbika bil hikmati yawwa sai da hikima tukunna da hikima ake kiran mutane zuwa ga Allah yawwa da yawa sai ga wani garin ya janyo kuma sai ya zawatar da mutane ya zawatar da mutane ya ruɗa mutane yawwa na'am mu je.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موحد عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه ya وسلم ce daga abu ayyub al'ansari ya ce wani mutum ya ce da shugaba sallallahu alaihi wasallam
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ya ce ya rasulallah wato ka bani labari da wani aiki a gaya mun wani aiki sun ce nan ya zo da tankili saboda girmama abin wani babban aiki da nake so a gaya mun wanda na aikata shi wannan aikin zai shigar da ni aljanna
قال ما له ما له ƙala ma'ana fa'ilin ƙala ɗin shine ƙaunu su sahabbai kenan sai sahabbai suka ce malahu malahu me ke gare shi ne wannan me ke gare shi har zai ce a a gaya masa wani abu zai shigar zai shigar da shi aljanna
وقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am wajen ku yawwa arabun malahu yawwa faƙalar nabi nabi sallallahu alaihi wasallama arabun malahu yawwa shi ne a wajen ma'ana bukata ce da shi yawwa ai lahu arabun bukata ce da shi sai na suka ce matsin nan litta dalili ne ma'ana wata wata yin bukata ce da shi ko kuma a wata bukata ce da shi wadda take yasiriya haka wasu daga cikin su su hufa din suka fassara wajen wasu kuma suka ce a matsin nan kamar za'ida ce a kawai bukata ce da shi haka wasu suka tafi Allahu alam kuma na'am ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ta'budullaha to ka bauta wa Allah kada ka tarayya komai da ubangiji ka kadai ta shi shi kadai gurin bauta
wa tuqimus salata sannan kuma ka tsayi da sallah wa tuti zakata sannan kuma ka bada zakka wa tasilur rahim wato sannan kuma ka sada zumunci kaga nan ma wato nan wajen duk dai na nufin zaka wadda take tawajaba tunda ya- babi ne wanda yake magana babu jubin zakati ne yawa don wajen kaga ya nuna wato wato ya tambaya ne akan a gaya masa abin da zai shigar da shi aljanna an gaya masa kamar idan ya bar su in mutum bai shiga aljanna ba ina zai je sai sai wuta wal yazu billahi to wannan aiki idan ya yi su za su kai shiga aljanna idan ko bai yi su ba fa yawa to wannan kaga kamar duk yana nuni akan wajabcin ita zakka din yawa to kuma muka duba ba ga yace ku mota sulur rahima wato ka sada zumunci ta nan zaka ga wato zumunci ba karamin karfi ne da shi ba zumunci wanda kuma a yau babu abin da ake wasa da shi irin zumunci yawa zumunci karfi ne da shi a cikin addini kaga dai nan mazala ta ce ice wata sulur rahima ka sada zumunci yawa ka sadar wata silin rahima ka sadar da zumunta saboda ka ya dace mu kiyaye mu kula da zumunci yan uwa yawa kada ka ce mutum sai ya sadar da zumuncin ka dan uwan ka kai zaka sadar da zumuncin sa a kai in ka samu dama sadar da zumuncin nasa ko shi bai sadar ba ina daman ta yi ci wata suluman kada aka yawa ka sadar da wanda ya yanke maka na'am muje
وقال بعض حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا yace bahab yace haddathana shubatu haddathana muhammad bin usmana wa abuhu shi ba wa abuhu usman bin abdullahi shine usman dan abdullahi na'am أنهما سمعا موسى بن طلحة cewa su kuma hakika sun ji musa dan talhatu عن أبي أيوب daga abu ayyuba bi hada da wannan dai hadisi
قال أبو عبد الله na'am أخشى أن يكون محمد غير محفوظ yake كما هو أمر.
imam bukhari yace ina shande kada ya zama shi wannan wato muhammad bin usman dinnan ka- kada ya zama ba shine wanda yake mahfuzi ba ma huwa amrun ya zama jahil dai ina ganin amru ne wa dan usman din saboda a can isnadin ya ce haddathana Habs- habsu bin umara haddathana shu'bata an an ibn usmana kaga bai bayyanar da sunan shi dan usmanin ba yawwa to shi ne sai ce yana shayin dai kada ya zamu ko muhammad bin usmana ne sai ce to da daidai amur bin usmana ne na'am
حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن ابي يحيى بن سعيد بن حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa wani daga abu huraira yake cewa wani balaraban ƙauye ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال sai ya ce دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه ya ce ka shiryar da ni ya rasulallah akan wani aiki wanda idan na aikata shi da haltul jannata zan shiga aljanna
قال ya ce تعبد الله ولا تشرك به شيئا ya ce ka bauta wa Allah in ka bauta masa kuma kada ka tarihi komai da Allah gurin bauta ka kadai ta yi shi shi kadai gurin bauta
وتقيم الصلاة المكتوبة yace ka tsayar da sallah sallah wadda take ababar wajabtawa su ne salloli biyar
وتؤدي الزكاة المفروضة yace sannan ka ba da zakka wadda take abar farbantawa
وتصوم رمضان sannan kuma ka azumci watan ramadan
قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا wannan wannan bala'arban ƙauyen sai yace to wallahi na rantse da wanda numfashi na yake hannunsa la azidu ala hada yace ni wallahi wannan wanda shugaba ya gaya min su ke nan zan rike ba zan daɗa wani abu ba ba zan ƙara wata nafila ba kawai zai zai kadaita ubangiji zai zai da zai tsaye da salloli biyar zai ba da zakka zai azumin ramadana iya nan zai tsaya balarabin ƙauyen ya faɗi haka
فلما ولى yayin da ya juya da baya الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة wane ne zai faranta masa ya duba zuwa wani mutum wanda ya gina daga cikin yan aljanna fal yanzur ila hada zalla ce to ya dubi wannan mutumin in kana so ga dan aljanna wannan mutumin da yazo ya tambayan nan yi- kuma aka bashi amsan nan to wanda yake so ga dan aljanna ya dube shi
حدثنا مسدد عن يحيى عن ابي حيان قال اخبرني ابو زرعه عن النبي صلى shi ma dai الله kawo ya kawo ta wata hanyar da ya samu shi wannan hadisi to kaga wato wato in ka duba kamar sai sai kaga kamar ma- mafhumin wannan hadisi wato kamar yana nuna kenan mutum ba sai wasu ta atu ko kuma wasu abubuwan da suka daɗa akan salloli biyar ko irin abubuwa na nafulfuli wanda suka daɗa akan wannan ba to shi ne su abin da su malaman suka ce suka ce la Allah shi wannan mutumin wato bai daɗe da karɓar musulunci ba yawwa saboda haka sai yadda dai bayan da muka yi ɗazu sai aka gaya masa abin da ya wajaba a gare shi a cikin wannan hali abin da ya zamo wajibi a gare shi saboda in- in aka gaya masa abubuwa kuma wanda suka ɗoro a kan wannan za ka yi kaza za ka yi kaza ba za ka yi shaye-shaye ba ba za ka ba ma in mashayi ne Allah ta a wannan lokacin ba za ka yi kaza ba zai iya kosawa da abubuwa na musulunci sai aka gaya masa abubuwa wanda suke wajibi sai idan ya saba tukunna kuma daga ba kuma ya ga sauran abubuwan kuma da musulunci yake bukata a gurinsa yawa kuma mai aljannan ne ya gaya masa cewa wanda yake so ya ga dan aljanna akan a dube shi wanda ku yi nuna ya ce dan aljanna ne wannan dan aljanna dan aljanna ta sace yawa ko malamu shebra yana cewa lahu yana cewa lahu daibatu daiba wa daru muqamatin lawul khuld wal firdausi khairu mu'arrasi yawa duk aljanna ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam kuma anan in ka duba zaka ga cewa wato ashe su sahabbai wanda aka yi bishara da aljanna ba wai mutum goma nan bane kawai akwai su da yawa wanda manzon Allah ya tabbatar cewa tun a nan duniya su 'yan aljanna ne bayan sahabbai guda goma ya ce kwaga akwai ummahatul muminina akwai ahal baiti su sai na sun na sun na husaini su ma duk hadisi ya tabbata cewa tun a- a a duniya manzon Allah ya faɗi cewa su wa'annan 'yan rahamar rahama Allah ne yawa suna cikin rahamar ubangiji kuma kaga daga cikinsu akwai irin su sabit bin qais bin shamma akwai irin su da shi wannan din da sauransu ma daga ahal badarin gabaki daya wanda su ma a- a- a- manzo Allah bi yayi musu lamana aljanna manzo Allah yayi musu aljanna ko me za su yi kuwa su yan aljanna ne da lamanar manzon Allah da albarkar annabi mu ma Allah ya samu shi cikin lamanar annabi Allah ya samu cikin albarkar annabi Allah ya samu cikin lamanar manzon Allah shi yasa zaga a cikin a cikin wajen maulidi in mun miƙe tsaye muna yin sallama saka ji muna annusrata annusrata ya rasulullah alkifayata alkifayata ya rasulullah mu muna neman mu ma lamana gurin annabi yadda manzo Allah ya wa ahal badar lamana yi wasu su lamana mu ma manzon Allah ya lamunce mana mu zama muna tare da shi sai mu ta nema gurin sa sallallahu alaihi wasallama na'am Allah sa mu dace na'am mu je
نعم.
mu je حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا ابو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قديم وفد عبد القيس أن على النبي صلى الله عليه وسلم yace daga wato ibnu abbas yake cewa tawagan nan ta abdul qaisi sun zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama an ce su su goma sha hudu ne wani ƙaulin kuma aka ce su su arba'in ne to allahu alamu
فقالوا يا رسول الله suka ce ya ma'aikin allah إن هذا الهي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك ku faru kuma bada مدارا suka ce wannan ƙabilu ya rasulallah wannan ƙabila ta muraru ta rabi'atu wato sun tsare tsakaninmu da kai sai badali daga su daga gare su yake cewa kuma su ne kufaru mazara kafiran nan na muraru wato sun tsare tsakaninmu da kai ya rasulallah walasna لا نخلص إليك إلا في الشهر الهراني ya ce ba ma samun dama wa saduwa zuwa gare ka sai a cikin wata ne alfarma idan suka ce za su taso to kafaran mudaru za su tattare su amma a cikin wata ne mai alfarma to wannan daman ba sa yaƙi a ciki saboda alfarman ta watan alfarman wata sai a lokacin suke samun su zo zuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama
فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من suka وراءك ce ya rasulata ko umarce mu da wani abu da za mu rike shi daga gurinka kuma za mu kira wanda wanda suke bayan mu zuwa gare shi
قال آمركم بأربع yace zan umarce ku da abubuwa guda hudu وأنهاكم عن أربع kuma zan hane ku gabarin abubuwa guda hudu
الإيمان بالله yace to na na umarce ku لا إله إلا الله yace na umarce ku da imani imani shine shahadatu Allah ilaha illallah
وأقل بيد- بيده هكذا da da yar uwata wa anna muhammadar rasulullah na'am yace manzo Allah ya kulla dan yatsan sa mai alfarma haka
وإقام الصلاة yace da kuma tsaye da sallah
وإيتاء biyu kenan الزكاة da kuma ba da zakka uku abin da yake nema kenan a babin kenan umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin zakka
وأن تؤدوا خمس ما غنمتم sannan kuma ku ba da humusi a duk wato a cikin abin da kuka- kuka ribato na yaƙi duk abin da kuka samu in kuka yaƙi to ku ba da humusinsa wannan humusi haƙƙin Allah ne da manzon Allah to ku ba da humusi a cikinsa
وأنهاكم عن الدفاع ya ce sannan kuma ina hana ku gabarin duma shine yin tsini a cikin duma yawwa akwai tsini da suke yi sai su tsima abu irin tsuma-tsumansu da suke yi sai su sanya shi a cikin duma in sun sanya shi a cikin duma to ya fi ɗan katsa tafi musu da hankali haka shi da ya ce to na hare ku gabarin yin duma yawa kamar mu ne nan wajen kaga za ka iya cika ce a ce ganyen nan na hana ku amfani da ganye ai ganyen shan sa ake ku amma sai a faɗi ganyen kawai yawa ko kuma na hana ku ku daina daga kwalba kwalban nan ku daina amfani da kwalba to an san dai kwalbar abin da ake zuba a ciki a dinga sha abin maye ne to nan sai aka ce muku kuma wa an hakum an dubba'i na hana ku gabarin wato yin wato yin tsimi a cikin duma
ولحن تميم da kuma gora shi ma samun su suke yi su fafe shi ita gora shi ma su dinga yin tsimi a cikinsa
والنكير da kuma akushi na dabino shi ma sai su same su sharare ke shi sharara ke shi sai su yi tsimi a ciki to suna son tsiminsa walmu da kuma man gero yawa sun suka samu kamar akushi din suka zuba abin tsimin su dabino ne su inibi ne su abubuwa ne alkama ne suka zuba abubuwan a ciki to kuma sai su samu man gero sai su shafe bayansa da shi to na'am to manzo Allah duk ya hane su gabarin wannan
وقال saboda an ce su din kamar mashaya ne su wayannan kabilan mafi aksarin su to sai aka hane su gabarin wannan na'am
وقال سليمان na'am Sulaimanu da abun Nu'manu su kuma suka faɗa daga Hammadu dan Zaidin الإيمان بالله ya wuce shi suka ce al-imani billahi شهادة أن لا إله إلا الله shine shahadatu Allah ilaha illallah me mu kuma can wajen da yace wa an hakun an arba'i al-imani billahi wa shahadatu Allah ilaha illallah ta wajen bangaren shi Hajjaju na'am
حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال na'am أخبرنا شعيب بن أبي جم حمزة حمزة با الزهري نعم قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود نعم أن أبا هريرة رضي الله عنه yace Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم yace yayin da shugaba alaihi salatu wassalam ya koma zuwa ga Allah وكان أبو بكر رضي الله عنه yace sayyidina Abubakar ya zamo kuma shine khalifatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama وكفر من كفر من العرب yace wanda suka kafirci suka kafirce daga cikin larabawa saboda lokacin da shugaba alaihi salatu wasallam ya koma zuwa ga Allah da yawa musamman larabawan ƙauye wasu sai suka kafirce ga baki ɗaya suka bi musailamatul kazzab a nan yamama wanda ya da'awar annabta wasu kuma sai suka tabbata kan imaninsu ba su kafirce din ba amma sai suka ce ba za su ba da zakka ba sai suka yi wani irin tawili sai suka ce to wai ai ita zakka ubangiji ya keɓance ta ne sai shugaba sallallahu alaihi wasallam za a kawo wa zakka saboda Allah ya ce khuz min amwalihim sadaqatan sai suka ce to ai ga abin da Allah ba saboda haka ba su ƙara kawo zakka ba suna nan kan imanin su amma ba za su ba da zakka ba to to anan ne sai na Umar ya ce to shi ku duk sai ya yaki wa'annan sai na Abubakar faƙala umaru فقال عمر كيف تقاتل الناس ya ce to ta yaya za ka yaƙi mutane in ji sayyidina umar ya ga sayyidina abubakar
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله bayan shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni da in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah har sai sun faɗi la ilaha illallah kai kuma za ka yaƙe su kaga a nan wajen za ka ga girman yawan faɗin la ilaha illallah sai ya ce hatta ya ƙulu har sai sun faɗa da me ake ƙaulu da harshe saboda haka sai a yi ta zikiri a yi ta faɗin la ilaha illallah yawa shi sa mu yan ɗariƙar tijjaniya mun gode alhamdulillah shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda albarkacin maulan mu shehu tijjani kullum sai mu yi la ilaha illallah ɗari da safe mi ɗari da zumun mu na yamma mi ɗari a cikin wazifa kullum kullum sai mun yi wannan albarkacin maulan mu shehu tijjani gashi kuma sai ya dace da wani aiki na manzon Allah cewa faɗin sai da Aisha take cewa kana ahabbul amal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma yadumu alaihi sahibuhu aikin da manzon Allah ya fi so shine aikin da mutum zai dawwama kullun yana yi ko da kaɗan ne a ce kullun ka yi to kullun sai mun la ilaha illallah wannan da ba na albarka shehu ba wata ran sai ka manta ma baka yi ba na'am to shi dai nan sai na Umar yake cewa ta ya zaka yaƙi mutane bayan sun ce la ilaha illallah sun yadda da Allah
نعم فمن قالها فقد أصم مني ماله ونفسه kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wato kansa da dukiyarsa ya tsaru daga gare ni ba za a taɓa jininsa ba ba za a taɓa dukiyarsa ba illa bi haƙƙi sai da ko da haƙƙinsa sai da ko inda wani haƙƙi
ويتابه على الله sannan kuma bincikensa kuma yana gurin ubangiji irin lamarinsa kuma yana gurin Allah
فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة sai da na abubakar ya ce wallahi zan yaƙi wanda ya rabe tsakanin sallah da zakka duk wanda ya raba sallah da zakka to wallahi zan yaƙi shi
فإن الزكاة حق المال ya ce domin ita zakka haƙƙi ce na dukiya yadda ita sallah take haƙƙi na jiki da jiki za ka yi ta ita kuma zakka haƙƙi ne na dukiya
والله لو منعوني عناقا كانوا يؤ- يؤ- يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا.
لقاتلتهم على من جاء ya ce wallahi in ji sayin na bakar da a ce za su hana ni ko da ɗan taure ne da suke ba da shi ga shugaba sallallahu alaihi wasallama to wallahi zan yaƙi su akan han- hana ni da suka yi
قال عمر رضي الله عنه sayin na umar allah ya ƙara masa yadda ya ce فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه لحق ya ce na rantse da allah wallahi sai ya zamo bai zamo face cewa ubangiji ya yalwata kirjin sayyidina abubakar sai na umar ya ce daga baya sai na fahimci cewa abinda sai na abubakar ya dinnan shine akan gaskiya gaskiya ne cewa ya yaƙi duk wanda ya raba sallah da zakka to kuma idan ka duba yau za a ga al'umma an raba za ka ga sallah kan masallatanmu alhamdulillah a ciki sosai kullum cikin tsaye da sallah amma kuma ita zakka sai ga an mai da ita ma mutane uwa ba ba a mai da muhimmanci ba a dauke ta ma kamar cikin addini ba saboda rashin ba da haƙƙinta ita kuma sallan nan zakka a haɗa suke da sallah dan duk inda kaji Allah ya ce wa aqimus salata sai ka ji ce wa atuz zakata wa aqimus salata wa atuz zakata in ka duba hadisan nan da muka bibiya wanda ga sunan Imam al-Bukhari di ya kawo su za ga zakka manzala yana ta umarni akan zakka in an zo an tambaye shi abin da ya shiga aljanna bacin ya faɗi imani da Allah ya faɗi sallah sai ya ce zakka shi sa kuma wato shi duk abin da musulunci kaga musulunci ya kawo shi musamman ya wajabta shi to bayan ibada ne kuma akwai maslaha taku a ciki duk abin da ga musulunci ya wajabta shi idan ka dubiya duba ka ga akwai wata maslaha taku a ciki wanda idan kuka bar shi to sai kun shiga wani garari ta barin wannan abin kuna barin abin da musulunci ya dora muku to sai an fada wani tashin hankalin yanzu kan nan da ana yi ta yadda ubangiji ya ce a fitar da ita wayanda ba sa yi su kuma suna fitarwa to dewa rigingimu sai an rabu da su dewa rashin zaman lafiya sai an rabu da shi dewa tashin hankali za a rabu da shi dewa dewa duk za a rabu za a rabu da matsaloli kuma da yawa za a dinga janyo wayanda ba musulmi fa zuwa musulunci ba sai an je an musu wani wa'azi ba da miƙa wannan shi kenan ka zama mai kira izuwa ga Allah za a ta kiransu izuwa ga musulunci saboda wanda ma yake a baya ba musulmi ba in ya ga musulmai suna haka wannan su ya janyo shi a cikin musulunci musamman a yanzu yadda jama'a ake cikin halin kunci ake cikin halin nema da yawa da a ce wato wanda suka samu suke da wato dukiyar da ta fitar da zakka suna fitar da ita yadda Allah ya kamata ko kuma wanda ba su da ita su kuma suna wanda suke da wato wanda ba sa yi su kuma suna fitarwa da suna yi da kaga da a dinga shigowa musulunci a yau wasu wannan ne zai shigo da su musulunci saboda akwai da yawa an samu daga cikin sahabbai da dukiya manzo Allah ya shigo da su musulunci irin su Safwan da sauransu dukiya aka dinga ba su da ita aka shigo da su musulunci yawa shi sa Allah ya uwa mu dinga ciyayewa daidai gwargwado abinda shari'a musulunci ya zo mana da shi to mu rike shi hannu biyu duk halin da muke ciki a yau lillahi idan ka duba kai tunani sai ga an bar wani abin na haƙƙin ubangiji wanda yake nema a gurinmu shine duk wannan wahalar da muke sha gashi nan wahalar ta ga mai kowa ba ga wanda yake hukuma ba ba ga mabiya ba ba ga malamai ba ba ga masu kuɗi ba ba ga kowa da kowa ba masifa duk ta zo ta gani to maganinta shine Allah maganinta annabi a dawo kan koyowar annabi a dawo abi abin da ubangiji ya umarni da shi a riƙe shi hannu biyu a riƙe manzon Allah to komai sai ya tafi amma muddin ba haka ba to sai dai mu ta neman liɗifi kuma na'am mun zo ƙarshe ko babin ƙarshen babin ne akwai hadisi da yace fa arabta sai na fahimci annawul haqu cewa shi akan gaskiya yake alhamdulillah an Allah ya mu rana asabar mai zuwa inda kuma ba ruwa aka daidai lokacin ba an yi ruwa kuma shi kenan hutun mu ya tafi yawa amma insha Allah inda Allah ya mu da rai da lafiya rana asabar mai zuwa za mu dan taba karatu amma in mun yi a ranar to kuma shi kenan mun rufe kuma mun tafi hutun hutun hutun maulidi saboda mun ɗanyi fasuka karatun namu ka kuma akwai asabar ɗin me ake ce mata wannan asabar ɗin tasu da ake ta ƙarshen min to ita ma kaga yawanci ba ma karatu dole mun bi yawa to duk dai to kaga to sai mu kwari sai mu yi shi a rana ko da mun yawanci karatukan namu na nan zawai ai duk maulidi ne yawa yawanci muna muna ajewa ne saboda ana shiga kuma cikin wasu hidimomi da daddare yawanci ba a yi bacci ba an yawon maulidi an menene an gaji ana buƙatar a huta amma sai ga abubuwan da muke a nan kusan shine hakikanin ma maulidi yawa shine hakikanin maulidi shine maulidin da mun maulidin ma ai ba sai rabiul awwal ba ko rabiul awwal dai muna yin wani taro ne dai wanda kuma aka dan kebance shi amma kullun cikin maulidi muke me maulidi a faɗi annabi a faɗi darajar manzon Allah a yi mutane nasiha a kyautata wa mutane a yi kyauta a yi baiwa to alhamdulillah a zawiyar nan ta mu ta shu aliyu harazin kullum cikin abin da ake kenan kullum cikin nasiha ake kullum cikin faɗar annaba ake kullum cikin zikiri ake kullum cikin karatun alkur'ani ake to wannan ai shine maulidi yawa shi da ba a so ya zama kuma ba ya zama sai rabiul awwal kawai shine za a ga wani kicir kicir ɗinka ai duk shekara ka tafi da shi kawai a cikin sha'anin annabi shi yana cewa fa kulliya mashgulun bi kulli muhammadin gabaki ɗin kulliya ta cikin annabi ne to kai ma duk cikin wato zamanin ka gabaki daya ka tafi da shi cikin hidima ga annabi cikin karanta siran manzon Allah cikin bibiya alqur'ani cikin bibiyar lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautata mutane da baiwa yawa abinda ake so kenan to Allah samu dace fata da Allah goma sha ɗaya salatul fati goma makaranta ayatul kursi ayatul kursi ma tarda wala duruhu yawma wala lil azim fatiha kafa daya subhanahu rahim al alim al rahim al rahim salin garin dadi al amin صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا الفاتح والخاتم وما على آله حق الله صلاة بها تأخذنا وإيالنا وكافة المسلمين من شر الكفار وغيرهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين